بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan rana ta asabar yau muna 28 ga watan almuharram wato daren lahadi kenan daren 29 ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da uku ga watan takwas shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na shida a cikin wannan littafi na talhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha wallafar fadilatu shaykh al-allama al-muhaddith almarhum insha Allah Abu Abdulrahman Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka Masjidu Uthman ibn Affan dake a wannan unguwa ta Rilwanu Kotas a nan cikin garin Bauchi a darasin mu na satin da ya wuce in ba mu manta ba mun tsaya inda malam ya mana bayani akan miqdaru iltifa'is sutra wato iya gwargwadon yadda ake so sitira ta taso daga ƙasa ina jana muka tsaya ku na'am wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan taharimus salati ilal quburi haramcin yin sallah ana fuskantar kabari haramcin sanya kabari a gaba a lokacin da mutum zai yi sallah malam ya ce wala ta juzu salatu ilal ƙuburi mutulaƙan sawa'an kanat ƙuburan lil anbiya'i aw ghairihim malam ya ce wala ta juzu salatu ilal ƙuburi mutulaƙan na? wanne ne? mai kudarar tufa'i sutura? ba mu yi shi ba? yawo mun yi shi a mun yi bayani akan cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayanku ya yi bayani har muka yi tambaya akan ɗani nawa ne ake ganin cewa sandan da ke ƙarshen siddin a doki yana iya kasancewa yawa mun yi wannan ba manta ba na'am Allah ya samu dace malam yana mana bayani akan haramcin kallon kabari in za a yi sallah duka wannan har yanzu dai yana mana bayani ne akan sutura shine ba a sanya kabari a matsayin sutura ina fatar muna fahimta sai ce wala tajuzu salatu ilal qubur baya halatta a fuskanci kabari kai tsaye in za a yi sallah mutlaqan wannan magana ce sakakkiya da babu sabani akanta sawa'an kanat quburan lil anbiya'i aw ghairihim shin wannan kabarin ya kasance kaburburan annabawa ne ko kuma wasu annabawa wannan kabarin ko kabarin annabi ne ba a sanya shi a gaba a matsayin sutura ko a sanya shi a matsayin alƙibla in za a yi sallah kabarin wannan na annabi ne ko kuma wanda ba annabi ba cikin waɗanda ake musu kallon mutanen kirki ko na abu makamancin haka shekul albani rahimahullah a shekul albani a cikin asalin sufatu sala yana cewa wa kana yanha ani salati tijahal quburi fa yaqulu la tusallu ila al quburi wa la tajlisu alaiha annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana fuskantar kaburbura in za a yi sallah har ma yana cewa in za ku yi sallah kar ku kalli kaburbura kar kuma ku zauna akan kaburbura mana kabari ba a sanya shi a matsayin sutura in za a yi sallah sannan kuma ba a zama akan shi ba a zama akan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la an yajlisa ahadukum ala jamra fatuhrika thiyabahu fatasila ila ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabr aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace mutum ɗayan ku ya zauna akan garwashin wuta ta ƙona tufafinsa ta ƙona gangan jikinsa ya fi masa alkhairi sama da ya zauna akan kabari saboda haka ba a sallah a fuskanci kabari ba kuma a zama akan akan kabari to wannan babi ne wanda yake da matukar muhimmanci jama'a saboda na farko yana da alaka da fikihu na biyu kuma yana da alaka da aƙida alakansa da fikihu ta farko ita ce in an ce menene hukuncin sallah to sallan ba ta yi ba kaga inda fikihu ya shigo kenan idan kuma an ce alakansa da aƙida shine sanya kabari a matsayin sutura yakan iya kai mutum zuwa ga bautan kabari din kaga wannan ya bata mara aqidansa kenan ya bata mishi ya bata mishi tauhidin shi kenan saboda haka wannan babi ne kwarai da gaske da yake da matukar muhimmanci kuma yake da wato fa'idan mu tsaya mu fahimce shi kwarai da gaske to anan ka'ida da ya kamata mu kiyaye shi ne duk wanda ya yi sallah a gaban kabari to sallan ba ta yi ba abubuwa guda biyu na farko ya kamata mu kiyaye shi ne ba a gina masallaci a inda kabari yake sannan kuma ba a tona kabari a cikin masallaci so idan aka gina masallaci a inda kaburbura suke to masallacin ya zama dole a rushe shi in kuma aka sa kabari a cikin masallaci to kabarin ya zama dole a tone shi ina fatan muna fahimta saboda haka wanda ya na ƙarshen zuwa a cikin kabarin ko masallacin shi za a kawar in waje ne da ake tara kaburbura ake binne gawawaki sai aka gina masallaci to hukuncin masallacin shine za a rushe shi in kuma asalin wajen masallaci ne sai aka zo aka tona kabari to yanzu hukuncin kabarin shine za a tono shi za a cire shi in ba haka ba kuma kafin a gina masallacin sai a tone kaburburan kamar yadda ai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya gina shi lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake raƙumarsa taguwansa sahabbai suka zo za su rike ta annabi ya ce da su da duha fa innaha ma'mura ku rabu da ita saboda an umarce ta ne inda ta je ta tsuguna to anan Allah yake so a gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka ta je ta tsuguna a wajen aka ce wannan filin na suwaye ya ce na wasu marayu ne daga banin najjar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su saminuni ya banin najjar ku zo mu yi ciniki da ku aka samu akwai wasu kaburbura a ciki sai aka yi me sai aka tone su sai aka ciro aka tone kaburburan in akwai abin da ya rage na sauran kasusuwa ko kuma wani abu na jikin mutum sai a nemi wani waje a sake binne shi a matsayin cikakken mutum in babu kuma an tone kaburburin an tone kabarin sai a sake yin lebur da shi saboda haka in an tone to wannan babu laifi sai a gina masallaci a wajen ya zama kenan babu kabari amma in dai kabarin na nan to ba za a gina masallaci a wajen ba in ko an gina to hukuncin shine shi masallacin da ya zo a ƙarshe za a rushe shi to saboda haka wannan shine abin da mafiya yawa daga cikin malamai suka tafi akan idza buniyal masjidu ala al-qabri fayuhdamul masjid in an gina masallaci akan kabari to za a rusa masallacin amma idza buniyal masjidu awwalan thumma udkhila fihi al-qabru fayanbaghi an yunqala al-qabru wa yub'ada 'anil masjid amma an fara gina masallacin ne sai aka zo aka shigo da kabari ciki to za a tada kabarin a tone kabarin a mai da kabarin zuwa wani waje nesa da masallaci Allah kuma ya ce ai wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada masallatai na Allah ne malamai suka ce almasajid anan yana daukan ma'anoni guda biyu ko zama almasajid jam'i na masjid masallatai na Allah ne da ka falata da umma Allah ya ahada karka kira kowa tare da Allah a masallaci karka bar masallaci ka bauta ma wani Allah ko kuma ya zama almasajid shine a'dha'us sujud gabobin sujada wayannan gabobin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni da in yi sujada akan gabobi guda bakwai sai ce aljibha goshi sahabi yace wa ashara biyadihi ila anfihi da ya tashi nuna goshin sai ya hada da hancinsa kaga kenan da goshi da hanci suna matsayin gaba daya sai ce wal kaffaini wal rukubataini wa adrafil qadamai da tafukan hannu guda biyu da gwiwoyi guda biyu da kuma ɗan kan yatsu guda biyu na kafa kaga sun zama gabobi guda bakwai kenan to wayannan gabobin duka na Allah ne ba a bauta ma wani da wayannan gabobin in ba Allah ba almuhim dai shine masallaci ba a gina kabari a masallaci sannan kuma ba, a tona kabari a cikin masallaci sannan kuma ba a yi ba a gina masallaci a inda kaburbura suke sannan ba a zuwa inda kabari yake a yi sallah wanda malamai da yawa sun tafi akan akan haka ɗin al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin shi al-majmu ya yi bayani akan cewa in har ya tabbata cewa akwai makabarta a wajen to in mutum ya yi sallah bai da sallah wannan kada'an ba sallah ga kaburbura nan yana gani to wannan kada'an bai da sallah amma in ya tabbata cewa babu babu kabari a wajen to wannan sallansa in yayi babu laifi makabarta ce misali ya je makabarta sai tabbata cewa nan din da ya kalla yayi sallah akwai kabari a wajen ta wannan ƙada'an malamai sun ce bai da sallah amma imamun nawa ya ce in inda ya yi sallan ba a tona kabari a wajen batukun ya ce to wannan sallansa ta yi amma wahiya makaruha hukuncinsa shine makaruhi ne abinda ake ce makaruhi shine abinda ba a so ka yi in ka yi babu laifi amma ba a so ka yi an fi so kar ka yi abokinsa bangaren halacci shine mustahabi in ba ka yi ba ba laifi amma me amma an fi so ka yi to wannan shi kuma makaruhi ne in ka yi babu laifi amma an fi so karkai an fi son karkai to amma sai ya ce in ya zama akwai shakka wancan mun ji in ya tabbatar akwai kabari a wajen bayi da sallah nan kuma in ya tabbatar nan din ba kabari to sallan ta yi amma ya yi abin da yake makaruhi amma in ya yi shakka ko kokwanto shin nan akwai kabari ko babu to ya ce akwai maganganu guda biyu magana ta farko suka ce sallan ba ta yi ba magana ta biyu suka ce sallan ta yi sai ce amma wacce tafi inganci ta ce cewa sallan ta yi tunda ya yi kokonto ya yi shakka to amma makaruhi ne kuma ya yi sallah makaruhi ne ya yi sallah ya yi sallah a wajen al'imamu ibnul munzir allah ya mishi rahama ya ce mun rawaito daga sahabbai ali bin abi talibin da abdullahi bin abbasin da abdullahi bin umar da al'imamu abba da ibrahimun naka'i wainan duka da sahabbai ne da tabi'ai ya ce annahum karihu salata fil makabara sun kyamaci yin sallah a makabata fahimtar su bai dace ma kwata-kwata a yi sallah a makabata ba walam ya karaha abu huraira ya ce amma abu huraira bai kyamaci yin sallah a makabata ba wa wasilatu bin al-asqa wal hasan al-basri saboda haka wannan ita ce fahimtar wasu daga cikin malamai al'imamu ahmad bin hanbal allah ya mishi rahama yake cewa as-salatu fiha haram imamu ahmad ya ce sallah a makabarta haramun ne kaga shi ya wuce makaruhi kenan haramun ne wannan in kai akwai zunubi kenan saboda haka in in kai to sallan bata yi ba to sai ya saba ma al-imamu malik al'imamu malik yana da ruwayo guda biyu wata daga ci ruwayansa suka ce la yukrahu ma lam yu'lam najasatuha yace sallah a makabata ba a ki matukar ba a san cewa akwai najasa a wajen ba shi ko imamu ahmad ibn hanbal yace wa in tahaqqaqa taharatuha ko da kuwa ya tabbata cewa wajen ba najasa to haramun ne in dai makabarta ne to imamu ahmad bin hanbal ya ce baya halatta a yi sallah a cikin makabarta al'imamu suyubi allah ya mishi rahama a cikin littafin alhawi a alhawi filfatawa yake cewa baya halatta a yace a yana fahimtar cewa tasihhu salatu yana halatta yana inganta a yi sallah a makabata shi wannan yana wannan fahimtar al'imamu ibn ƙudama ibn ƙudama al-zahiri allah ya mishi rahama ya ce ya samo ruwaya daga ahmad ibn hanbal allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama da kuma al'imamu malik da abu hanifa da imamu shafi'i cewa suna fahimtar cewa yana halatta a yi sallah a cikin makabata wannan wata ruwaya daga gare su kenan al'imamu shafi'i rahimahullah a cikin littafin shi al'um yake cewa al-makabara ya ce makabata al-maudu'in lari yi ƙubaru fi hal'am inda ake binne mutane gaba ɗaya ya ce wa zalika kama wusifat muhtalifatun biturabi bilmauta an yi haka ne an kira sunan wajen da al-makabara ne saboda mai yadda ta cakuɗi da turbaya da kuma mamata mamata ne a ciki ita kuma ƙasa ne kaga da mamaci da ƙasa sun cakuɗi kenan kaga sai aka kira shi da almakabara sai ce wa amma sahara lam yuqbar fiha qabun qabrun fiha lam yuqbal wa amma sahara lam yuqbar fiha qattu qabrin fiha qaumun matau lahum ku fiha qaumun mata lahum mayyitun thumma lam yuharrik alqabr falau salla rajulun ila janbi dhalika alqabr aw fawqahu karihtu lahu karihtuhu lahu yace amma duk inda aka samu waje ne sahara ce shi yana fahimtar in waje ne makabarta ainihin gun makabarta ne ana binne kowa da kowa yana fahimtar cewa mutum zai zo yi sallah amma inda aka samu cewa sahara ce ba kowa ake binnewa a wajen ba wasu mutane ne suka keɓance wannan filin suna binne gawawakinsu a wajen ya ce to wannan in wani ya zo zai sallah a wajen nan ce masa bai kamata ba ina fatar muna fahimtar bambanci shi zan ce masa bai kamata ba walam amurahu an yu'ida li anna al-ilma yuhidu bi anna turaba tahirun lam yakhtalif fihi shay yace ba kuma zan ce mai ya sake sallah ba saboda ai mun sani mun karanta da ku a satin da ya gabata cewa ai turbaya duk inda ƙasa take mai tsarki ne matukan najisa bata cakuɗa da ita ba to kun ga kenan sai ke ganin ashe in dai har inda za a yi sallah din ba kabari ka sa a gaba ba to yana ganin cewa sallan ta yi yana ganin cewa sallan ta yi wannan fahimtar imamu shafi'i kenan mazhaban hanabila sai suna tafiya akan cewa sallah a cikin a cikin kabari bai yi ba a inda ake binne mamata sallah a wajen bai yi ba الإمام المرداوي أتكل لتافين الإنصاف كتوى لا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وعطان الإبل بايا حالتا أي سلا أتكم مقبرة بايا حالتا أي سلا أبنداكي بايا حالتا أي سلا إند أكي أوري راقما wannan ita ce fahimtarsa cewa baya halatta ya ce wa alaihi ashab wannan ita ce fahimtar da da malamanmu suke tafiya a kai malaman mazhaba na al'imam mazhabar hanabila wannan ita ce abin da suke fahimta akai akan cewa baya halatta a yi sallah a inda yake makabarta ne dalilinsu kuma shine abinda al'imamu ahmad da imamu tirmidhi da ibnu maja suka rawaito daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yadda yake cewa al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam ƙasa duk inda kaga ƙasa to zaka iya sallah sai ce sai dai banda makabarta da kuma banɗaki kun ga kenan yanzu an yi togaciya an ce ko ina a ƙasa za ka iya sallah a nan amma banda me banda makabarta banda banɗaki kenan baya halatta a yi sallah a makabarta baya halatta a yi sallah a mi baya halatta a yi a yi sallah a a banɗaki na'am nan ba a kawo turke rakumi ba inda ake ɗaura rakuma ba a sallah a cikinsu sai mu haɗa da wancan to wannan duka tattaunawa da malamai suka yi abin da ya fi inganci cikin maganganun malamai shine baya halatta a yi sallah a makabarta sheikh abdulaziz bin abdullahi bin baz allah ya mishi rahama yake cewa sallan da aka haramta yi a makabarta ita ce sallan take zatun ruku'i wasu sujud sallah mai ruku'i da sujada to wace sallah ce ba ta da ruku'i da sujada sai sallan gawa kenan fahimtar sai ta ce sallar gawa ita ce kadai sallar da ta halatta a yi ta a makabarta ita din ma tana halatta a yi ta ne in a makabartan misali yanzu a ce babban mutum ne ya rasu malami ne ko wani mutum wanda jama'a da yawa sun zo sallansa sai zama a nan ba mu da filin da zai ɗauki mutane da za a yi sallah to sai zama a makabartan akwai wagegen fili yadda ba a taɓa ba yanzu misali wannan makabartan da muke birni gawawaki ina tsammanin dai a makabartan nan dai akwai filin da duk jama'an da zaka tara zai dauke su zai kwashe su a sallan gawa ba eh ina tsammanin dai filin zai dauke su duk jama'an da za su zo sallan gawan mutum wanda za a ce babban mutum ne ya kai mutane sun cika a sallansa akwai filin da zai dauke su a cikin makabartan to sai zama cewa inda za a yi sallan baya kallon kaburbura to sai malam bin baz ya ce za a iya zuwa a yi sallan gawa a nan amma in dai sallah mai ruku'i da sujada ne to baya halatta baya halatta domin sallah mai ruku'i da sujada ko dai sallah ta farilla ko kuma ta me ko ta nafila sallah ta farilla dole ne a yi ta ina a masallaci ga wanda yake namiji sallan ta nafila kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura yace ku sanya wani bangare na sallan ku a gidajen ku kar ku maida gidajen ku su zama kaman kaburbura kaga kenan wannan hadisin sai ya ƙara fito mana da cewa ashe ba a sallah a makabata ta yanda annabi sai ya kwatanta gidan da ba a sallan nafila a cikin sa da me da makabata kaga kenan ashe makabata ba a sallah a ba a sallah a cikin ta to wannan wannan ita ce fahimtar da da malamai suke tafiya a kai kuma wannan ita ce fahimtar a sheik abdulaziz ibn abdullahi bin baz allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama akan cewa ba a yin sallah a makabarta sai in sallah ce wacce take ta a sallah ta gawa ita ma ɗin bisa lalura hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yake kwance bai da lafiya cutarsa ta ajali duk inda ya dan farka in ya suma ya farfado sai ya maimaita la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid Allah ya la'anci yahudawa da nasara saboda me saboda sun riki kaburburan annabawansu da salihan bayinsu a matsayin masallaci wannan la'ana yana iya zama ko dai jumla ce insha'iya ko jumla khabariya ko ya zama jumla khabariya ce labari annabi yake bayarwa Allah ya tsine musu ko kuma ya zama jumla ce insha'iya ma'ana jumla ce du'a'iyya addu'a ce yake musu Allah ya la'ance su Allah ya tsi kaga duk wanda are aka dauka ko ya riga ya la'ance su ko annabi yana musu addu'a Allah ya tsine musu duk dai mummunan sifa ce me ya ja musu wannan shine suna rikan kaburburan annabawansu a matsayin masallatai nana ummu salma radiyallahu ta'ala anha tana cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha a lokacin karan farko da ake azabtar da musulmai tun a garin Makka bayan ta dawo ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam an dawo Madina sai take ba da labari ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani coci da ta gani a cikin garin Habasha da irin abin da ke cikin cocin na hotuna da mutum mutumi da kaburbura annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da ita waɗannan mutanen in wani annabi ya rasu a cikinsu ko wani salihin bawa ya rasu to sai su gina masallaci a inda aka binne kabarinsa sai ce da ita ula'ika shirarul halki inda Allah waɗannan su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah sannan kuma ya tabbata a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala wa inna man kana qablakum كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي آه annabi yana cewa ku saurara ku ji waɗanda suka gabace ku sun kasance suna rikan kaburburan annabawansu da salihan bayinsu a matsayin masallatai da haka annabi ya ce ku saurara ku ji kar ku riki kaburburan annabawanku da kuma salihan bayinku a matsayin masallatai annabi ya ce ina hana ku yin haka aisha ta ce annabi yana ta maimaita haka ne saboda yuhadhiru ma sana'u saboda yana gargadin mutane kar su mai da kabarinsa ya zama wajen bauta domin sanya kabari ko zuwa a yi sallah a makabarta wasila ce da za ta iya kai mutum zuwa ga bautan kabari ko bautan wanda ke cikin kabari to ka'ida kuma ita ce wasa'ilul umuri kal maqasidi wa hukum bi hadha al-hukm lizawaid duk abin da aka ce kaza haram ne to hanyar da za ta bi ta kai ka zuwa ga kazan shi ma haram ne ina fatar mun fahimta in an ce kaza wajibi ne to hanyar da za ta kai ka zuwa ga kazan wajibi ne yanzu in taho masallaci in yi sallah a jam'i dole ne kaga kenan she in fito daga gida in tattako zuwa masallaci tafiyar da zan yi zuwa masallaci ta zama me ta zama dole ta zama dole saboda haka in ya zama bautan kabari ko wanda ke cikin kabari haramun ne shirka ne to wasilin da za ta kai ka zuwa ga bautan kabari ko bautan wanda ke cikin kabari shi ma wannan aikin haramun ne haramun ne saboda ka sallah a makabalta ko a inda kabari yake haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusallu ila alquburi wa la tusallu alaiha kar ku sanya kabari a gaba in za ku yi sallah kar kuma ku ku tsaya akan kabari za ku yi sallah inda kabari yake kar ku tsaya akan kabari sannan kuma kar ku sa kabarin a gaba in za ku yi sallah kaga kenan baya halatta mutum ya je yayi sallah a inda a inda kabari yake wannan wannan haramun ne a baya halatta bai halatta ba a je ayi sallah a inda kabari yake in dai ba sallah ce ta ta wato ainihin janaza ba ko kuma ya zama yayi koyi da kamar yadda Sheikh bin Baz yake faɗi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wata mata da take share masallaci ta rasu annabi ya kwana biyu ba a share masallaci ya ce ina matan nan daga ce ai ta rasu ta rasu eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala kuntum azantumuni biha me yasa ba ku bani labarin ta rasu ba su suna ganin kawai wata mata ce bakar fata saboda ka ta rasu ba sai an ji an gaya ma annabi ba mu ma za mu yi mata sallah mu je mu binne ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce dulluni ala qabriha ku nuna mu inda kabarin ta yake ya ce fa'ata kabar hafa sallah alaiha ya zo mata kabari ya mata sallah akan kabari saboda ka in sallah ce misali za a yi magawa wanda yake cikin kabari ba wai sallah ce kamar yadda muka faɗa mai ruku'i da sujada ba sallah ce ta gawa za a yi ma wanda ke cikin kabari a fuskanci kabarin nashi a yi mishi sallah kamar yadda ai in za a yi ma mutum sallah sallah ta gawa ai shi ake sawa a gaba a fuskance shi saboda haka wannan wannan babu laifi amma sallah a je mutum haka kurin ya tafi makabarta ya je sallah wannan bai yi ba ai ko a hankalce ma a ce maka mutum duk sanda lokacin sallah yayi ko kuma yana da wata nafila da yake yi baya yin ta a masallaci baya yin ta a gida sai ya je makabarta ai ka san akwai matsala ai ai daga jira ka ce wannan nafilan ba ba nafilan tsakani da Allah bace akwai wani abin da ake da ake kullawa to wannan wannan baya halitta to abin da ya kamata mu kiyaye shine ita makabata ainihin makasudinta shine binne gawawaki da kuma taskance su saboda me saboda a girmamawa da mutuntawa yana cikin ni'imar da Allah yake ma mutum shine da ya ba da dama in mutum ya mutu a je a binne shi domin duk mun sani inda mutum zai mutu yau da safi a ce ba a san ya mutu ba sai da daddare ka je ka kalli yadda fuskansa za ta kasance kalli yadda jikin shi zai kasance in yayi kwana ɗaya biyu in kun zo wanke gawan ba ku isa ku sa hannu ku wanke shi ba saboda duk inda aka taba a jikin shi sabulewa zai sai dai kawai a jujjuya shi aka kwara masa ruwa shikenan amma duk inda aka taba jikin shi sabulewa zai wannan ran da yake jikinsa kamar wani security ne ga jikinsa kar ya riɓe in mutum zai yi kwana biyu uku yana bacci ko kuma yana sume matukar akwai wannan ran a jikinsa ba zai taɓa wannan riɓewan ba ba zai taɓa wannan riɓewan ba amma daga sanda ya mutu wannan ran ya fita a jikinsa to security na jikinsa na karya riɓe ya fita to na farko shine shi a karrama shi na biyu kuma shine a girmama sauran mutane saboda Allah ya ce ayi sun ma'amatahu fa akbara yana cikin darajar da Allah yake ma dan adam eh malamai suke cewa rayuwar dan adam gaba daya tana karewa ne a waɗannan ayoyi guda uku da suke jere min nutfatin khalaqahu fa qaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa akbara iya inda rayuwarka take karewa kenan min nutfatin khalaqahu fa qaddara Allah ya halice ka ne daga digon maniyi sai ya kaddara maka daga wannan matakin zuwa wannan matakin har ka gama halittuwa a cikin ciki ya kaddara maka fitowanka duniya ya kaddara maka duk abin da za ka yi a rayuwarka na biyu sun masabila yassara Allah ya sauƙaƙe maka hanyar da za ka fito duniya hanyar da za ka fito duniya Allah ne ya sauƙaƙe in ba haka ba hanyar da ka bi ka fito ta duniya ka ka biyo ta wannan hanyar ka zo duniya in ka kalli girman mutum za ga bai kamata a ce ya fito ta wannan hanyar ba amma sauwaƙewan Allah ne sun masabila ya tsara sannan sai Allah ya sauwaƙe maka kuma hanyar da za ka bi ka cimma duk abin da ya kaddara maka a rayuwa bayan nan duka gama sai Allah ce sun ma'amata hu fa akabara Allah sai ya kashe ka sai kuma ya sanya ka a kabari daga nan kuma naka ta kare ana sa ka a kabari naka ta kare shi yasa sai Allah ya ce sun ma'iza sha'a an shara sai ka ci gaba da zama a cikin kabari ya sai lokacin da Allah ya ga dama ya fito da kai kaga wanda suke inkarin cewa inkarin cewa ba za a tashin alkiyama ba ba tashin alkiyama ya kamata su yi inkari ba kamata ya yi su inkarin cewa ba za a mutu ba amma dai ka gamsu kafin ka zo duniya baka san me ake ciki ba baka san ya Allah ya da kai har ka zo ba ka kuma gamsu za ka mutu din ashe za ka gane cewa in ka mutu din ma baka yi zaka yi maka ga komai ba sai inda Allah ya da kai Allah ya sa mu gama lafiya to saboda haka kabari daraja ce ga mutum a ce mutum har ya mutu kuma ya samu darajar abin da shaka bari wannan daraja ce wannan daraja ce rayuwa ce ta barzakh ita rayuwar barzakh nan kuma jama'a ko ba abin ne ka aka bari ba za ka yi barzakh da wanda da wanda wuta ta kona shi kurmus da wanda ruwa ya tafi da shi da wanda namun daji suka cinye shi duk dai sun mutu to suna rayuwar barzakh shi kabari an sani waje ne specific wanda za a ce ga inda wane yake kwance nan amma rayuwar barzak din tana farawa ne daga lokacin da aka zare ran mutum sawa'un ta ina ya mutu uku amma dai na a barza Allah kuma zai hada shi lokacin da ya ga dama saboda haka kabari Allah ya yi shi ne ya koyar da mu yadda ake yin kabari ne saboda me saboda a taskanta gawon mutum ai mun san tarihin fara kabari daga kan wayancan 'ya'yan annabi adam da ɗaya kashe ɗaya فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يا كشف أنسى سبودا واتل عليهم نبأ من آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك Allah ya ce dukansu biyu sun yi sadaka sun gabatar da wani aikin alkhairi sai Allah ya karɓa na ɗaya bai karɓi na ɗayan ba sai ce wallahi sai na kashe ka sai ce da shi inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin ai Allah yana karɓan aikin masu tsoron Allah ne la in basatta ilayya yadaka li taqtulani in har ka mika hannunka zuwa gare ni dan ka kashe ni ma ana bi basidin yadiya ilayka li aqtulak ni kuma barin dauki hannun ce zan kashe ka ba inni akhafu Allah rabbul alamin ina tsoron ubangiji na ubangijin talikai inni uridu an tabu abi ismi wa izmika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalimi ina so in gaya maka cewa ni abin da zai fi mun sauki shine ka kashe ni ka kwashi zunubai na da naka kashe gauta Allah ya ce amma duk da wannan wa'azin da ya masa fabawa atlahu nafsuhu qatla akhihi fa qatala zuciyarsa ta raya masa gwamnati kashe shi sai kashe shi fasu ba min khasirin yawa yi gari cikin asararru yanzu ya kashe shi shi ne kuma mutum na farko da ya fara mutuwa a duniya saboda haka kaga bayi da wani magabaci akan ya ake da gawa yanzu me zai yi shine ya kama gawar dan uwan yana ja a ƙasa sai Allah ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi sai Allah ya tada wani tsuntsu ghurab ghurab Allah ya tada shi yana da shi da dan uwansa sai ɗaya kashe ɗaya sai ga yanda wannan ya tona ƙasa sai ya binne saboda ya nuna masa ga yanda zai daga gawan dan uwansa qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimi saboda haka wannan shine farko inda aka samu kabari kenan wannan shine farko to kabari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya koyar da mu abinda ake ma kabari shine ana ziyaran kabari ziyaran kabari sunna ce mai karfi sunna ce mai karfi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi yace kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah annabi yace da na hana ku ziyartar kabari amma yanzu ku ziyarci kabari saboda kabari yana tuna muku lahira saboda in ka je zaka tuna cewa fa kai ma watan wata rana za a kawo kana wanda aka kawo din nan shi ma watan wata rana yayi menene yara ko wasu kai ma kenan watan wata rana za a wayi gari a ce yau ga nan kabarin ka kamar yadda ake lissafin ga kabarin wani da ana ce ga gidan wani ga gidan wani ga gidan wani yanzu kuma sai dai a ce ga kabarin wani da wani da wani to haka nan kamar yadda da ake ce ga gidan wani kai haka za a zo a ce yau kuma ga kabarin wani gidanka kuma ya zama gidan magada ya zama gidan magada saboda haka wannan wannan zai tuna maka lahira to laduba na ziyartar kabari shine na farko a lokacin da mutum zai shiga kabari zai shiga makabarta ana so yayi addu'a a ce assalamu alaikum ahlal diyari minal muslimina wal mu'minina wa inna anshi wa inna insha Allah bikum lahiqun wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin nas'alullaha lana wa lakum al afiya wannan shine abu na farko da ake so mutum ya yi a lokacin da zai shiga bulgura ya yi addu'a na biyu shine jama'a ko bullugawa aka je yi ko ziyarar kabari ba a yawo tsakanin kaburbura da takalmi ba a yawo tsakanin kaburbura da takalmi a kafa sai dai in akwai lalura ta yadda misali akwai kayoyi a wajen ko wani abu da kan iya cakkan kafar mutum to sai ya sa takalminsa amma ladabi na ziyartar kabari ko zuwa binne gawa shine ana cire takalma wannan shine ladabi wannan kuma shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na uku shine in an je kabari ko binne gawa abin da ake so shine lokacin da masu binne masu tona kabarin suke tonewa to sauran jama'a kowa ana so ya samu waje ya zauna wannan ita ce sunna kowa so ake ya samu waje ya zauna wannan shine abin da ya zo a cikin hadisi na al-Imam Ahmad hadisin Barau bin Azib Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna masu kabari ba su tonan kabari suna tonan kabari sai ya zauna ya dauki tsinke yana cakan kasa sabai suka zo suka zauna a kewaye da shi har yake ce da su li misli hadha al-yawm fa'iddu saboda irin wannan wuni da za a zo a binne ku a cikin kabari annabi yake ce da su ku yi shiri saboda haka ladabi shine in an je kabari kowa ya samu je zauna sannan abu na hudu shine kamar da na faɗa ba a zama akan kabari duk inda yake kabari ne ba a zama akai ba kuma a tsayuwa akai ba a zauna akai ba a tsayuwa akai hadisi ya zo a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce la an yajlisa ahadukum ala jamra fatumazziqa thiyabahu hatta takhlusa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin dayan ku ya zauna akan garwashin wuta ta kona kayansa ta kona masa jikinsa ya fi masa alkhairi sama da a ce ya zauna a ya zauna akan akan kabari wannan ita ce shine ladabi sannan na gaba shine ba a tahadidin wani wuni guda ka ce wai this sati duk juma'a sai na je na ziyarci makabarta saboda babana ya rasu a ce na sa duk juma'a sai na je na ziyarce shi wannan ya saba ma ladabin sunna ziyaran kabari ana ziyartar kabari ne a kowane lokaci da aka samu dama wannan ita ce ziyara ta sunna to kaga yanzu a nan a ƙarƙashin wancan ladabin da muka ji in an je kabari zama ake yi sannan ana samun wani mai wa'azi ya tashi yana faɗakar da mutane akan mutuwa yana wa'azi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi dogon hadisi na nabarawa bin azib da ya bayani akan yadda ake cire ran mumini yadda ake cire ran fasiki duk yayi shi ne a wajen binne gawa a wajen binne mamaci saboda haka zama ake yi sai wani ya tashi yayi wa'azi ba irin yadda zaka ga yanzu in an je kabari masu tonon kabari suna yi wannan sun hada gurup mutum bakwai suna taɗin duniya wannan sun hada dama ana so a haɗu ba a samu daman haɗuwa bai za a haɗu a makabarta bari mu tattauna akan wani abin da za mu kulla na kasuwanci an koma bi ma'ana shi wannan da ya mutu yanzu shi ya ga dama ya mutu mu yanzu muna komawa za mu ci gaba da kasuwancinmu wani ma kuma damuwansa yanzu shine a bubbuɗa masa hanya ya samu da wayansa ya ɗauki cikin kabarin ya ɗora a facebook cewa ga shi nan ya je makabata la ilaha illallah shi ya damuwansa kenan a bubbuɗa masa ya samu ya ɗauki gawar ya ɗauki hoton kabarin da gawan wani ya yi selfie da kabarin ya je makabata wato makabata ma yanzu ta zama background ne na ɗaukan hoto kaga kenan mutane ba sa ma wa'azantuwa da wa'azin da ake so a wa'azantu mutane ba su wa'azantuwa da shi tunda yanzu ana shiga kabari zaka ji an fara jama'a kowa ya kula da wayansa kowa ya kula da wayansa har akwai masu amfani da wannan daman na jama'a sun taru a makabarta su damuwansu su je sani da su sato wayoyin mutane a gaban kabari to yanzu wanda bai ji tsoron Allah a gaban kabari ba a ina zai ji tsoron Allah wanda bai gashi ga kabari amma kabarin bai sa ya ji tsoron Allah ba ya je ya yi sata a inda kabari yake to shi sai a ina zai ji tsoron Allah a masallaci ne zaka masa wazi zai ji tsoron Allah ga ainihin majal na tsoron Allah nan kana ganin dawa na ka san shi da shi kuke yawo da shi kuke zuwa kasuwa gashi nan kun kawo shi kun ajiye duk kun tafi kuma bai sai biyo ku ba amma mutum bai dauki wa'azi ba mutum bai dauki wa'azi ba akwai wadanda su ziyarar makabartan ma da suke zuwa ya su je ne su dauki hoto ya taba ganin wani a cikin anguwan nan ya zo yana nuna ma 'yan wajen shagonsu cewa gashi ya je makabarta yana nuna musu a wannan yana tura ma wani hotunan da ya dauka ya rike kabarin ya masa editing ya gyara masa hotuna ya sanya masa filta ya sanya masa kaza ma'ana shi iya abin da ya kai shi kabarin kenan abin da ya kai shi makabartan kenan daukan hoto daukan hoto abin da ake so a ɗauka na wa'azin ma ba a ɗauka yasa za ka yanzu ba ma manya ba har ƙananan yara da dai kowa ya sani ƙananan yara in aka yi mutuwa a unguwa to kafafuwansu ya ɗauke ke na cikin unguwa kowa yana gida amma yanzu sai kun yi kikikaka da su akan hawa motan gawa dolen dole sai sun je ba abin da ya dame shi tun da yanzu manyan masu mai da zuwa kabarin yayi ne saboda haka shi ma bai da matsala yanzu ba ruwansa to wannan ba shine makasudin ziyartar kaburbura ba sannan ladabi na gaba shine ba a roƙon wanda ke cikin kabari wanda yake cikin kabari ba a roƙonsa ba a zuwa a ce jama'a a ce wane ka bani kaza ko wane ka bani haihuwa ko a'a wanda yake cikin kabari shine yake bukatan addu'a shi yasa duk in duk sanda aka je binne gawa a kabari abinda annabi yake cewa shine istaghfiru li akhikum ku roƙa ma dan uwanku gafara wa salu lahu tathbit ku roƙa masa tabbatan furuci fa innahu al'ana yus'al saboda a halin yanzu ana tambayin sa saboda haka ba a roƙon wani wanda yake cikin kabari shirka ce ka je kabari kana roƙon wani ka ce ya baka haihuwa ko ya baka ɗa ko ya baka arziki ko ya sa albarka a kasuwa ko kuma jari ya karye ya baka jari ko wani abu makamancin haka ba a yin haka wanda ake koma a roƙa akan waɗannan shine Allah shine Allah amma ba a roƙon kabari wannan yana cikin laduban ziyaran kabari ba a roƙon kabari ba a zuwa a roƙi kabari domin roƙon kabari roƙon wani Allah ne kuma shirka ce in mutum na raye kana iya roƙonsa wani abu wanda yana iyawa yana cewa man salim ina so ka ba a ran mashin ɗinka zan je in kilin dawo kaga wannan yana iyawa amma yana cikin kabari ka zo ka ce shehi bani da mashin ka bani mashin wali bani bani da mashin ka bani mashin to wannan shirka ce ko da yana rayan kuma ka roƙe shi da nufin cewa shine zai azurta ka ya baka kana ji ma ranka shi zai baka shirka ce shirka ce ballantana kuma yana cikin balle yana cikin kabari ya kai matakin da inta da'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum in ka kira shi ba zai ji ba in ya ji ma ba zai amsa ba in ya ji ma ba zai amsa ba an ce an samu wani barawo a zamanin magabata ko muhammadu bin sirin ko wani cikin magabata an samu wani shehi ko wani malami babba sai aka gina masa irin hubbarin nan da ake yi manyan shehunai da waliyai mutane suna zuwa su roƙe shi sai shi wannan ɓarawon sai je sai ya ɓalla ƙofa ƙofar shiga hubbarin sai ya ɓalle ta daga ce kai kai ko asara ta tabbata gare ka ƙofar shiga hubbarin ka ɓalle sai ce ba ɓallewa ne ba to ya aka yi sai ce musu shi ya bani shi shehin shi ya bani ta yaya baka bayan yana kwanci a kabari ta ta yaya kuke zuwa roƙon shi yaya bayan yana kabari to kaga kenan ashe yana gani in dai shi ba zai iya bani kofa yana kwanci a kabari ba ga kofar nan ina gani amma yana kwanci a kabari ba zai iya bani ba ashe ƙarya ne kuma ku je ku ce ba ku yaya kuma yana kwanci a kabari kaga barawo mai tauhidi ko saboda haka wannan sai nuna mana cewa shi ba a roƙon wanda ke cikin ba a roƙon wanda ke cikin wanda yake cikin kabari sannan abinda ake kiyayewa shine ba a son mata su yawaita ziyaran kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu zawaratil qubur Allah ya la'anci mata masu yawan zuwa makabarta kaga akwai bambanci bai ce za'iratul qubur ba zawarat ala wazni fa'al mutum ne yayi ya sake kai ka sake kai ka sake to ba a son mata su dinga haka ba a san mata su dinga haka ana iya ɗaukan su a je a kai su irin excursion da ake zuwa a ga wajaje a je a kai su nan saboda a yi musu wa'azi su gani ga inda za a sa su nan duk su gama duk kiriyan da za su yi a duniya mai zuwa wajen boka saboda ta zauna ita ɗaya a gida a gaya mata to za a kawo ki nan ke kaɗai kuma za ki zauna mai sata a gaya mata ga inda mazinaciya ga inda za a kawo ki mai kaza da kaza a gaya mata saboda ta ɗauki wa'azi to wannan wannan babu laifi amma yawan zuwa yawan zuwa yawan zuwa ga mata ba a so ba a so wannan yana cikin abin da masu aƙidar shi'a suka saba wa musulunci shine in mutum ya mutu sai a tila mata a tila masa mata a bayan mota su ne za su je su binne shi a kabari kaga wannan ba daidai bane wannan kuskure ne an halatta wa mata suna iya zuwa su yi sallan janaza amma zuwa binne gawa a kabari wannan ba aikin mata ba ne dalili ko shine in bacin yanzu da zukatan matan masu kakangare ita mace an santa da tattausan zuciya zuciya mai taushi ba za ta iya jure ganin an sa mutum a cikin rami kuma ta dawo ba in banda yanzu da zukatansu ya kangare yanzu zuciyansu ma ya fi na mazan karfi ya fi na mazan karfi tun da yanzu suna kashe mazajen baya ta gayi karfin zuciya wanda za ta ɗauki wuka ya caka ma mutum a yi karfin zuciyar nata babba ne karfin zuciyar ta babba ne sai bayan kuma ta kashe kuma sai a zo gidan rediyo suna hira da ita tana kuka lokacin da za ta kashe shi imani bai ratsa ta ba sai yanzu bayan ta kashe shi tukunna har jama'a su koma waye Allah sarki baiwa Allah abin tausayi ashe irin abin da ya dinga mata kenan tana jurewa saboda rashin lissafi irin na mutane abin da ya kamata jama'a su yi lissafi shine ita yanzu kun ji ta bakinta shi kuma ta kashe shi ya tafi ba ku ji ta bakinsa ba ba mamakin ya dawo ya gaya muku cewa ƙarya take yi ba haka bane ita yanzu ta kashe shi ita ce yanzu mai magana ita kaɗai amma sai a koma wai wai ta zama wai wai ta zama abin tausayi a wannan kasar ta ma akwai cakwakiya akwai cakwakiya a kashe mutum a bainar jama'a kuma har a tsaya ana hira da shi Allah ya kiyaye kar mu sauka daga kan maudu'i shine ba a son mata su yawaita ziyara zuwa makabarta wannan yana daga cikin laduban da ya kamata da ya kamata mu kiyaye shi idan a idan mun je idan mun je makabata wannan abubuwa ne da ya kamata mu lura da su mu kula da su insha Allah ta'ala a wannan to malam ya yi mana bayani na fara da bayani ne saboda ya zama min babil fa'ida mun tattara duk abubuwan da suke da alaka da kabari kamar yadda malam ya yi mana bayani akan cewa baya halatta a yi sallah ana fuskantar kaburbura wannan haramun ne sawa'un wannan kabarin na annabawa ne ko kuma kabarin wasu waɗanda ba annabawa ba duka haramun ne wanda akan shi za mu tsaya insha Allah ta'ala Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan tahrimul mururi bayna dai musalli walau fi masjidil haram za mu ga cewa hedin ne amma za mu ga ina jin ana wani bai bai boldin dinsa ba ina jin haka yake ana kuku za mu ga bai boldin dinsa ba to sabon sabon topic ne wanda za mu tashi akan shi Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah ta'ala akwai tambaya na to wanda zai yi tambaya akan cewa ai ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci ga abubakar ga umar kuma annabi ya hana bal ma har mun ji cewa in an zo an gina masallaci akan makabarta za a rushe masallaci in an shigo da kabari cikin masallaci za a tona kabari to na farko shine abin da ya kamata ya kiyaye shine asali shi kabarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar ai ba a cikin masallaci yake ba inda kaburburan annabi da abubakar da umar suke ina ne ɗakin na na aisha ne ba masallaci ba ne ɗakin na na aisha ne so tunanin cewa ai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar suna cikin masallaci kuma ya hana wannan abu ne wanda ba zai zama ba zai zama hujja ba saboda na farko asali yana cikin ɗakin aisha ne wanda aka raba ɗakin biyu aka sanya ta aka ya zama cewa tana kwana a cikin rabin ɗakin rabin ɗakin kuma an binne annabi sallallahu alaihi wasallama an binne abubakar ta so a binne ta a wajen amma lokacin da umar yake gargaran mutuwa ya turo a roƙa masa alfarman cewa in ya mutu yana so a binne shi a kusa da abokansa annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar as-siddiq da aka aka aka binne shi a wajen sannan na biyu shine tare da cewa ni da Allah bai kaddara na je Madina ba amma dai bisa ga abin da yake gani na maganganun malamai da sauransu shine shi kanshi kaburburan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar ba suna saitin inda mutane suke sallah ba mun sani ba kwa wanda ya je Madina nan ba suna saitin inda jama'a suke sallah ba na a tv yana cin halabar masallaci na yana cin masallaci na inda asalin ginin masallacin da sai ne ya rage gaba ya iya fata gudu na to amma dai wato inda yake sallah eh ba za a ce na cikin tsakin sallah yawa eh kuma misali yana yadda kama mai tsakin tsakin da yake inda hawa kake da wani misali aka yi a cikin ake cikin da sallah to kan aka ba su ita raudarin kula shi ne na'am inda ake cewa raudarin nan kamar kabuwa suna gefen sa ne haka na'am akan gidan san kenan za mu ce eh
to kunga a alhaji ya mana bayani cewa kaburburan ba suna saiti inda ainihin jama'a suke sallah ba ne yana gefen mu inda mutane suke sallah ne saboda haka kaga kenan wannan ba zai zama hujja ga mutum ba ya ce ai an gina kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar a masallaci saboda haka su ma bari su je su gina kaburburan ko kabarin wani a masallaci saboda girmansa ko ko matsayinsa sannan tare da cewa a babi na aƙida da tauhidi Allah kadai ake bauta mawa ana bauta ma Allah ne shi kadai amma kowa ya sani ai da darajar annabi sallallahu alaihi wasallama da shi kanshi abubakar da umar ai ba irin darajar wane bane ba irin darajar malam wane bane ba kuma irin matsayin malam wane bane to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama shi din da kansa tare da cewa ya sani cewa sahabbansa sun fahimci tauhidi sun fahimci kaza sun fahimci addini amma tun lokacin su yake musu yake jan kunnen su kar ku mai da kabari na da masallaci har yana addu'a na Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu min duni Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki ya zama gunkin da za a dinga bauta masa koma bayan ka saboda haka zamu fahimci cewa ashe wannan ba hujja bace Allah ya nuna mana zuwa mu Madina na'am yawwa to kaga kaga wannan kaga wannan wannan wani kari ne daga man salim shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah yana karɓar ran annabawansa inda yake so a yi a inda yake so a binne su kaga kenan inda annabin nan ya rasu ko yaya za a yi ba za a fita da shi daga wajen ba ba za a cire shi daga wajen ba to su kuma abubakar da umar zamansu a wajen yana zama da alakan albarkacin wa albarkacin zaman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wannan wajen saboda haka kenan tunda asali a gidansa ne masallacin ya kewaye gidan nashi har ya hada da ya hada da ma'unguwar watakila to kaga kenan wannan ba zai zama hujja ko dalili da wani zai ce to ai mu sunna muke bi kuma an yi kabarin annabi da abubakar da umar a masallaci mu ma za mu yi na waliyanmu ko shehunanmu a masallaci ba abin da ake so to ai abin da ya kamata mu tambaya shine ina sauran sahabbai ina so Uthman bin Affan da Ali bin Abi Talib ba su ne cikamakon kulafawar Rashiduna ba suna ina suna makabata inda musulmai kowa yake ana aka je aka binne su ana aka je aka binne su to ashe kenan kaga da darajar mutum ke sa a binne shi a masallaci da ya kamata duk waɗannan sabon bai kamata a samu makarantar makabaltan bake ba kamata ya duk sabon da suka yi shahada a hudu a uhudu da wanda suka yi shahada a badar da wanda kamata ya duk a zo masallaci a yi mai duk a zo masallaci a binne su don an binne su a masallaci masallacin ya tashi daga masallaci ya koma makabarta ke na ina za a yi sallah haka ba zai yi ba ba zai yi ba to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana in mutum ya rasu a je a binne shi a inda ake binne kowa saboda kowa bawan Allah ne in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa zai je gaban Allah ne ran tashin alkiyama matsayin bawa saboda haka in mutum ya rasu duk wanda ya rasu to min babi aula a je a binne shi a makabarta yana cin abin da ma wasu malamai suna karhanta binne mutum ko a cikin gida ne hakan ma kuma bai dace ba bai kamata ba domin binne mutum a cikin gida me ake so a nuna cewa darajarsa ne ta kai ba za a kai shi makabarta ba sai a binne shi a ina sai a binne shi a gida to in ku yanzu da kuka binne shi a gida kun san cewa iya darajarsa ita ce a binne shi a gida bai kai darajar a bauta masa ba to kuma 'ya'ya da jikoki da za su zo nan gaba za su fahimci a ashe wani kakanmu ne da ya kai darajar da ba a kai shi zuwa inda ake binne kowa ba me dalilin da yasa aka binne shi kadai saboda matsayinsa kenan ya kai matsayin a yi mishi mai ya kai matsayin abauta mishi ƙarshe mai za su yi ya su kama bauta masa su waye sila su waye dalilin da suka ji aka binne aka bauta masa su ne wanda suka binne shi a cikin gida saboda haka abin da ya fi shi ne duk wanda ya mutu a ji a binne shi a makabarta domin na'am wani da shi wani can tare masa wajen ɗaki ya shekara arba'in ya ce shekara arba'in ce to ɗaki zai to ka gani ya an tare mai wajen ɗaki mun to kaga in in mutum ya shuka tsiya keɓance shi shi kadai ba zai hana mala'iku su daka shi ba in ya yi aikin alkhairi sanya shi a cikin jama'a ba zai rage masa wani darajarsa ba zai rage mai wani darajarsa ba mutum ya ki ya yi kira zuwa ga bid'a da shirka in ya mutu da an binne shi kadai sai hana mala'iku shiga kabarin su daka shi ai ba zai yi bayi ai su mala'iku ba a sanya musu security ai ba a musu barazana ba a musu kawai duk wanda ya mutu a binne shi a bashi da ubangijinsa Allah da zai masa rahama in ka binne shi a gida shine dai Allah da zai mai rahama an kai a kai shi makabarta ba bambanci a roƙa masa Allah kawai ya gafarta masa Allah ya gafarta mana baki daya Allah ya samu dace shikenan ku na'am ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan mu manta akwai a shi alhaji shehu da ya aurar da yasa a yau wanda tana bukatar mu sanya ta cikin addu'o'inmu allah ya ba su zaman lafiya allah ya zanar da su cikin alkhairi Allah ya sa wannan aure zama silan alkhairi ga al'ummar musulmi da iyayensu baki daya Allah ya daura su akan turba ta gari ya kuma ba su zuriya ta gari na baya da suke kan hanya Allah ya iso da su lafiya waɗanda suke ciki Allah ya ba su zuriya ta gari ya kara zaunar da su lafiya Allah ya sanya albarka assalamu alaikum